بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنواع ما سوكلا متسررمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake shigowa da haɗuwa da ku a cikin wannan shiri namu na fatawa daga Darul Hadith shiri na musamman da muke gabatarwa a wannan wata mai albarka watan Ramadan da yake amsa tambayoyi da suke da alaka da azumi da abubuwan da suke da alaka da azumi kamar kullum muna tare da malami da yake mana amsa yake mana fatawoyi a wannan shiri namu Dr. Kabir Abubakar Amin Asgar Algatawa Assalamu alaikum to muna yi wa al'umman duniya baki daya duk inda kuke barka da shan ruwa waɗanda suka riga suka sha ruwa kenan za mu koma ga malam domin malam ya ba mu tsaraba da ya shigo mana shi wannan shiri namu ne insha Allah bale tafadda mu shigo
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bayan haka yan uwa masu albarka waɗanda ke biye da mu a wannan tasha ta mu albarka wato albani tv kenuwa da shan Allah ina sake muku sallama da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu fatan an sha ruwa lafiya Allah ubangiji ya karɓa mana ibadun ina so na dan mai da mu baya kaɗan a cikin ɗan tsokacin da muka yi a waɗannan jiran shirye-shirye masu albarka game da faɗin Allah ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani hakika an farlanta muku azumi kamar yadda aka farlanta ma waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaqun don ku samu takawa to ina so mu sake duba akan wannan manufa ta azumi da Allah subhanahu ta'ala ya ambata karara shine samar da attaqwa wato mutum ya zama ya wayi gari daga cikin almuttaqi almuttaqun shine wato masu tsoron Allah masu bin dokar Allah masu gujewa abinda Allah ya hana kisa kaga ko ina Allah yana yaba musu Allah yana musu alkawari innal muttaqina fi jannatin wa uyun innal muttaqina fi jannatin wa uyun suna cikin aljannataku da idan dunan ruwa da haka sai malamai suke cewa kenan shi barin cin abinci da barin shan ruwa da barin mu'amala da ainihin wato iyali wasila ce kenan shine gaya na azumi hanyoyi ne da ake so a amfani da su domin a cimma waɗancan. Saboda mai saboda waɗannan abubuwan guda uku suna daga cikin ababen da ke shagaltar da mutum. Halas ne amma suna shagaltar da mutum daga asalin manufar halittarsa. Da haka mu kalla kamar yadda Allah yake cewa lan yanala Allah luhuha wa la dima'uha wa lakin yanaluhu taqwa minkum. An ce ayi layya, an ce ayi dinnan wato nusuki aikin haji. Amma sai Allah ya ce da jinin da naman da kuke yankawa wanda kuke ci kuke jin daɗi to ba shi ne Allah yake zai kai ga Allah ba amma ta kawar shi zai kai za ta kai ga Allah kalli faɗin Allah ya yi nasu tabu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah yake da duk mutane Allah ya kira su zuwa ga su ji tsoron sa attaqwa tsoron tsoron Allah attaqwa bin doka Allah attaqwa gujewa abinda Allah ya hana attaqwa gujewa ababen da za su kai ka ga wuta to abinda nake so mu kalla a nan shine yanzu mun yi azumi har an yi biyu bisa uku azumi alhamdulillah masha Allah Allah ya karba mana yana da kyau sai mu tsaya sai mu kan mu ai karatun tanasu mu yi wa kanmu lissafin keke da keke ko na samu yanayin canzawar ɗabi'a ta zuwa ga mai taƙawa ko taƙawata ta ƙaru ko ina jin alamar na samu kusanci da Allah ko ina jin cewa na saba da waɗannan ibadoji wanda ko da bayan Ramadana zan ci gaba da su ayyukan alkhairi ayyukan sadaka kyauta sakin fuska da mutane shiga cikin jama'a zuwa wuraren tafsiri taimaka ma gajiyayyu da talakawa taimakon iyaye shi kan shi yin azumin karanta cin abinci yin sallar dare da sauran ababen alkhairai waɗanda duk yanzu cikin kwanakin nan ashirin da ɗaya mun saba da su muna ta yin su sun zama mana jiki waɗannan alamu ne na taɓawa amma ya za a ne mu tabbatar cewa za mu ci gaba da yinsu domin ramadana ɗin wato kamar wani kamfin ne na horo wani lokaci ne mai albarka da Allah ya ware don mu horar da kanmu mu bi shari'ar Allah saboda tsawon shekara kuma sai mu kasance muna ci gaba da bin wannan shari'a wannan har wasu malamai suna ganin cewa daga cikin alamar azumi da mutum ya yi Allah ya karɓa shine a ga cewa bayan ramadana ya ci gaba da aikata ayyukan alkhairin da yake yi cikin ramadana ba wai da zarar ramadana ya wuce kuma kawai sai a koma kamar wato an saki aljanu din nan da shedanu sun zo kawai sun bushashe jikunan mutane sai ga mutane kamar ba su ba kuma masallaci ya koma ya rame irin yadda ake musamman salolin da ake cikin dare musamman sallar asubahi za ka ga a yanzu ko ina masallatan musulmi cike da mutane wani ma sai kaga suna ta yawo da dadduma kamar sallar juma'a amma ana cewa yau an sha ruwa sai ka ga an koma asalin waɗanda suke sallar a wurin yana da kyau jama'a mu kula da wannan mu rike wannan ainihin wato kuzuri na ramadana har zuwa bayan shi mu dinga tana cewa asalin manufar shi ne ana so a koya mana tsoron Allah na Allah kun tattako eh ba wai jin yunwan kadai da barin abin sha kadai da barin mu'amala da matan mu ne kadai manufar ba su waɗannan hanyoyin wasa'il ne ba gaya ba gaya azumi shine mu koyi tsoron Allah. Allah ubangiji ya azarta mu da tsoronsa, Allah kuma ya taba mana ayyukan mai gafarta mana zunubi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Allah ya saka da alkhairi. Malam ya ja hankalin mu musamman dubai zuwa ga azumi ya fara karewa to kowannen mu sai mu fara yi wa kawunan mu abinda turawa ke cewa evaluation. Mu ga wani mataki muka kai Allah ya datar da mu. A tambayar mu ta farko a cikin wannan shiri yana magana game da mace mai haihuwa. wacce ta fara ganin wato alaman ruwan naƙuda nan da ake cewa amma haihuwan bai zo ba sai bayan magariba ko isha to na hukuncin azumin ta na wannan yinin to alhamdulillah mace wadda ta fara ta shiga cikin almahar ta shiga cikin naƙuda inda wannan ruwa ko wani sashi na jini ya fara fita daga cikinta to shi kenan azumi ya riga ya kai eh ba wai sai dole dan ya fito ba da zaran ta shiga ciki in tana jin contraction ikari da da haihuwa ke mata amma ba tare da abin ya fashe ya fara zuba ba to ba ko amma da zaran ya fara zuba to shi kenan azumi ya kare wannan azumi ya daga cikin azumin da ta rama a bayan sallah wannan ya tuna mun wani abu da na ga yanzu mata suna faɗi can mata akalla uku sun yi wannan tambaya. Ba sa iya alakanta cewa haihuwa ita dama ɗaya take da jinin wato haila game da matsala azumi. Ita ba ta da wani option ma na saɓanin cewa wai za a ciyar ne ko ba za a ciyar ba. Hukuncin ta ɗaya da ainihin matsala ta jinin haila. Jinin haila da jinin nufasi hukuncin ta ɗaya a dukkanin wajihohi na barin sallah da kuma rama azumi insha Allah ya saka da alkhairi a tambaya ta gaba mai tambaya na cewa akwai azumi ne da aka biyo ta a bara to amma bana har aka fara wannan azumin ba ta rama su ba to idan ta sha wasu azumi kuma a wannan azumin shi ma saboda laluran su na wata to wanne za ta fara ramawa in an fita wata to na farko dai yana daga cikin kuskure baiwa Allah ki bari azumi wanda aka yi tun bara har shekara ta zagayo kuma ana zaune lafiya kalau da kirama ba dan an yi jinkiri babu laifi amma asali abin da ya kamata da zaran an sha ruwa sai a fara ramo azumi amma in har ba kirama ba to duk abin da ake ciki dan sha'abana ya kama sai kirama kuma da Aisha take cewa akan bi ta azumi har sha'abana ya zo sannan ta rama watakila ka ce saboda hidima da take da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma wani lokaci sukan yi tafiye tafiye da sauransu idan kina da wata larura irin wannan ta tafiye tafiye ko wata hidima da mijinki ko wani danki kuma kamar haka to da sauki amma dai asali dai ba ba daidai ba to idan ramadana ya wuce ana bin ki da watakila ana bin ki shida na ramadana dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu yanzu kuma ga ramadanin dubu da ɗari hudu da ashirin da uku wajen niyyar ramawa suke fara niyyar rama wanda yake ya fi daɗewa da yake faro daga farko kenan eh wallahu a'lam Allah ya saka da su a tambaya ta gaba game da sallan dare da aka yi magana cewa mutumin da ya tashi sallan dare to sai ya kasance yana cikin sallah ya ji aka fara kiran sallah to yaya zai yi wajen takaitawa ko ko ya karasa har sai ya gama abin da ya niyya misali na sallah idan mutum ya fara sallar dare sai kuma wato asubahi ya riske shi kenan ko fijira ne ma ya riske shi abin da zai sai ya takaita ya maza ya sallame ya wuce in ya yi jin doguwa ne ma to sai ya gadarta ta ya samu wurin tsayawa ya ruku ya shuda sannan ya kawo wuturi wanda shine cikon sallar ba zai ce ci gaba ba na'am eh, musamman kuma tun da wata ne na azumi zai buƙaci zuwa ga lokacin da zai yi sahur tare da gaske sallallahu alaihi Allah ya saka da alkhairi tambaya ta gaba yana magana akan cewa ah, ina hukuncin mutumin da ya riga ya yi sallah tare da liman to bayan kuma ya tashi cikin dare sai kuma yake ganin akwai rarar lokaci shin yana iya ci gaba da sallolin ko ya ƙara maimaita adadin rakoyi da suka yi a wancan na tarawih na'am to dama dai ah, yana da kyau farko mu fahimci malamai su yi maganganu akan me yafi dacewa ga mutum ya yi na'am sallar tarawih tare da liman ko ko a gida tare da iyalinsa.
Na'am.
Ah, A malikiya suna cewa abin da ya fi dacewa shine kowa ya yi a gida da iyalansa. In An yi isha a tafi gida, kowa ya je da iyalansa, amma da sharaɗi idan masallaci ba zai wofinta ba.
Mm, Kar a tsaɗe a bar masallacin. Wannan ita ce maganar malikiya. Amma jumhurin malamai suka ce a a yi a masallaci tare da liman shi na'am.
saboda cikin hadisi na al-Imam Ahmad da Ashabu Sunan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk ya sallar ah, tarawih tare da liman har liman ya sallai banda masu fita din nan su yi abin da suka ga dama su ƙara gaba banda Na'am, su na'am.
wanda ya tsaya duk tsayin abin da liman yayi aka yi da shi ya aka yi wuturi aka sallame Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na dan shi na wanda ya kiyamul layli Na'am.
wanda ya samu wannan kaga ya samu kiyamul layli Tare da gaske.
da aka asali yana da zai je ya tabbacin sa Na'am.
in ya tashi yana iya yi wata ibada wadda ba dole sai sallah ba karanta alqur'ani tasbihi zikiri Na'am.
to in kuma ya ga zai yi sallah din ba a hana shi ba Na'am.
aka ce to sai ya mai da wuturin sa shafa'i To, wannan raka ta karshe sai mai ta shafa'i sai kuma ya ci gaba da yin sallah in ya gama sai ya sake yin wuturi na'am.
wannan ita ce mafita da malamai suka ba shi wannan Allah gawa Allah ya saka da alkhairi. A mai tabaya ta gaba yana magana akan buɗe baki cewa idan mutum ya fara yin buɗe baki da dabino to shin wannan yana sa ya samu ƙarin wani lada a cikin azumin da ya yi?
to ba a faɗi ladan buɗe baki da dabino ba gaskiya ya ɗan abin da na sani sai dai abin da za a ce ai tun da dai ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin buɗe baki da dabino kuma dabino abinci ne mai albarka Mm.
to wannan karya ya shi mutum Na'am, eh ba dole sai an san wani lada na musamman da aka faɗa a kai ba na'am, amma shi kan shi mujarradin biyar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nacewa wajen yin irin abin da yayi wannan karya ya shi mutum babban lada na'am.
amma wannan shine ka'idar shari'a bin abin da manzo Allah sallallahu alaihi Allah wasallam ya yayi saka.
ko da a cikin mu'amala ne ko a cikin tabi'a ne to yafi wanda ba na shi ba وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم amma wani lada na musamman kamar yadda misali aka faɗa game da sahur Eh, ko aka faɗa game da wani abu makamancin haka to gaskiya a ɗan ƙaramin sani na ban sani ba na'am.
Allahu a'lam.
Allah ya saka da alkhairi to a jama'a masu kallon mu da sauraron mu akan wannan tambaya na buɗe baki mu ma za mu jalin za mu shirin mu je mu karasa buɗe baki insha Allah sai in Allah ya kai mu shiri na gaba a madadin hukumar gidan talabijin na Albani TV Kainuwa da Shan Allah da malami da ya amsa mana waɗannan tambayoyi Dr. Kabir Abubakar Aminu Asgar sai ni Muhammad Abdulkadir Shehu Abu Uwaisa nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah